إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتينا شاتر قوة سفر هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم daga Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ta yi da ashirin da hudu ga watan takwas miladiya ta dubu biyu da ashirin da hudu kamar yadda muka samu haduwa cikin wannan littafi mai albarka littafin fatu rabbin dariya bi abdullahi da zira bin malikiya littafi ne ainihin wato na babban malamin mu Professor Muhammadu Al-Mansur Sakwato Hafizahullah ta'ala kuma wannan shine darasi na hudu ko shine darasi na hudu kuma a darasin da ya gabata mun ji aikin da malamin a cikin wannan littafi mai albarka bayan takaitacciyar mukaddima da ya ainihin wato gabatar ya ce manhajin da ya bi wajen wannan research nasa wajen hidimta wannan littafi da shirinsa akwai gabatar da shi ainihin littafin ta hanyar yi masa mukaddima wanda a cikinta akwai bayanin mahimmancin wannan littafi da kuma manhajin da ke cikin wato manhajin da aka bi wajen yin wannan littafi na biyu akwai tarjamar mawallafin littafin takaitacciya na uku akwai rubuta ainihin wato shi gundarin littafin matanin littafin iziya din kafin shi ma da ya shiga bayani ko kuma sharhi a na wannan littafi abu na hudu ya yi kokarin tsara wannan wato matanin wannan littafi wato da kuma fusul wato fasali fasali da ke cikin wannan littafi biyu ya tsara abu na biyar ya gabatar da ainihin wato bincikensa wajen dirasa wato mubassita fi mafaraihi aunin mazhabin maliki wa mumayyizatihi wa qasaidihi abu na shida akwai babdul nusus wa tashkil ma yalzamu fiha bi musa'adati al-fahmi ala fahmiha bi suhula نبقى أدوى الاستدلال لكل مسألة أوردها المصنف من الكتاب والسنة ما أمكنه أو من الاستنباط منهما sannan na takwas zikirin man wafaqa malikan wa man khalafahu fi kulli mas'alatin qadar al-musta ma'a al-istidlal li kulli madhhabin bima tamma al-wuquf alayhi an tariqi kutub al-madahib al-arba'a al-mashhura wanda shine kuma muka tsaya akan sa ko za mu tashi tasi'an qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala yace tasi'an abu na tara da ainihin wato malam yayi wajen aikin wannan littafi akwai zikirun rajihi min al-aqwal al-mukhtalifa wato yakan ambaci magana da tafi zamantowa rinjayayya aure ma'ana auren da ya fi zama rajihi wanda shi ne ya fi rinjaye to malam yakan ambace shi a cikin mas'ala wanda take ta sabanin malamai hasba quwwati dalili gwargwadon karfin dalili yakan kalli karfin dalili da kuma hujjojin kowane kauli to sai ya rinjayar da kaunin da yake ganin ya fi karfin dalili wa galibu hada tarjih mafi yawan wannan tarjihi da malam ke yi wajen rinjayar da wata matsala ko wani kauli cikin akawai na malamai inna masufi da min tasanifil ulama wato shi kansa ya samo fa'idar wannan tarjihin ne daga tasanifil ulama wallafa wallafan malamai ar-rasikhina waɗanda suke tabbatattu masu zurfan sani al-muhaqqiqi da waɗanda suke muhaqqiqai mithl shaykhul islam kamar shaykhul islam fi ikhtiyaratihi a cikin ikhtiyarat nasa wa ibn ufaymin da kuma kamar shaykh ibn ufaymin fi tarjihatihi a cikin tarjihi nasa wal albani fi tahqiqatihi da kuma shaykh nasiruddin al-albani wajen tahqiqinsa wa gairihim da wasansu min ahlul ilmi wa tahqiq daga cikin malamai ma'abota ilimi da yin tahqiqin mas'ala wa hadha la shakka zubdatul bahar wannan ko shakka babu shine ainihin wato tataccen abin da wannan research ko bincike ya kunsa fa innal muslima domin hakika musulmi muta'abbadin bima sabata musulmi yana bauta wa Allah ne subhanahu wa ta'ala bima sabata da abin da ya tabbata wasa har nisbatuhu kuma jingina shi ya inganta ilin nabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa laysa lahu an yahtara min bayn min bayn aqwali ulama bil hawa bai halatta musulmi ya zaɓi ɗaya daga cikin zantuttukan malamai da suka yi saɓani bil hawa da san zuciya wata shahi da kuma biyewa abin da yake sha'awa ba a wato ta tabbatar rakas wannan halaka ne mutum ya zama to yana bibiyar a wato ta tabbatar rakasin ulama wato mutum ya zama yana bibiyar sauƙi da rahusan malamai yau ka ga yana tare da malam wani dan ya fi sauƙi a matsala kaza gobe kuma ya rabu da shi saboda malam wani ya fi shi sauƙi a matsala kaza a matsala kaza kuwa duk ya rabu da waɗannan ya koma maza abin wani saboda nan ya fi sauƙi kawai shi ko da yaushe arrafas ba hujjoji ke kallo ba ko dalilai yana kallon wata mas'ala ce ta gurbo na malami ne ya fi sassautawa ko ya fi ainihin wato sauki akan wannan to kaga wato shi musulmi yana bautawa Allah ne da abin da ya tabbata kuma ya inganta zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai yana zabar auni daga cikin aqwal na malamai wanda ya zamto a bilhawa da san zuciya wata shahi ko kuma abin da ya fi sha'awa ba bal bima zahara jahaluhu bal musulmi yana bauta wa Allah da abin da rinjayarsa ta bayyana an dalilin dalil ta hanyar hujja da dalili wannan shine abu na tara da da malam yayi shine rinjayarwa in malamai suka yi sabani malam yakan yi kokari bayan ya kawo sabanin da hujjojinsu yakan yi ƙoƙari kuma ya rinjayar da ƙaunin da yake ganin ya fi ƙarfin dalili da hujja a ashirin abu na goma takhriju jami'il ahadithil warida fil bahr malam ya yi ƙoƙari wajen fitar da dukkan hadisan da suka zo a cikin wannan bincike nasa bi ihalatiha ta hanyar mayar da waɗannan hadisai ila mukharrijiha zuwa ga waɗanda suka fitar da waɗannan hadisan ko suka rawaice su min ashabil musannafatil hadithiyya daga manyan malamai ma'abota wallafa wallafa na littafan hadisi fa in kana fi ihdas sahihai idan ya ga hadisi yana ɗaya daga cikin sahihan littafan da guda biyu bukhari ko muslim lam yuzkar gairuhuma to wato baya ba a ambatan wasun su illa bi fa'idatin wato inda aka ce bukhari da muslim sun ruwanto ba ba bukatar sai ka ambaci wurin su ina fata an gane da aka duk sanda ainihin wato Imam Bukhari ya rawaito hadisi ko Imam Muslim to yakan wadatu da iya wannan ba sai ya ambato sun su ba illa ne fa'idatin min ziyadatin sai dai in ya ga ko ta fa'ida ta wani ƙari da aka samu fil matan a cikin matanin au na aurihi ko makamancin haka da yake cikin wasu ashabi sunan din sun kawo wannan ziyada din kuma ingantacciya ce wanda kila sun sayi hayin din ba su kawo ba to yakan kawo wancan saboda kwaɗayin wannan ziyarar da aka samu wancan wa illa in ba dan wannan dalilin ba uhirat ila ghairihi ma min al masadiri wa illa in ko babu hadithin a cikin wato hadithan ba sa cikin sahihai to uhirat ila ghairihi ma akan karkata da juya akalar zuwa ga wasu su min al masadir al hadithiya daga cikin littafai wanda suke masdari masdari makoma na addinin mutane wato cikin littafin hadisi kamar waɗannan imam malik kamar mota ta imam malik imam darul hijira wa musnad al imam ahmad da kuma musnad na imam ahmad bin hanbal wa sunan al arba'a da kuma sunan din nan guda hudu sunan abi daud sunan tirmidhi sunan nasa'i sunan ibnu majah muqaddiman lil imamai amma in zai kawo hadisan to yakan gabatar da hadisan limamai guda biyu malikan wa ahmad wato imam malik in dai akwai ruwaya daga imam malik to yakan gabatar da ita haka in akwai ruwaya da imam ahmad ya rawaito yakan gabatar da ita alaiha fiddikiri akan wadda ba ita ba wajen ambato ni jalalati ba saboda girman waɗannan malamai a wannan fanni na ilimin hadisi wata ƙaddumi da kuma zaman su jagorori wanda sun sha gaban kowa a wannan ɓangare na ilimin hadisi sun ma baƙiyati masabir takharij sannan bayan haka malam yakan bi sauran wato makoma na takharijin hadisai kalbai hafi kamar imamul bai wa abdurrazzaq as-sana'ani da kuma abdurrazzaq as-sanani wa ibn abi shayba da kuma ibn abi shayba wa gairin rahimahumullah da wasu su duk Allah ta'ala ya ji kansu da rahama wa kullu hadithin la yakunu fihi da sahihai duk hadisin da baya ɗaya daga cikin sahihan da guda biyu bai cikin bukhari ba kuma ya cikin muslim faqad shaddira takhrijuhu bi khulasati al-hukm alayhi to wannan hadisin an ajiye wato faƙaɗe su jira takharijuhu an ajiye takharijin wannan hadisi ma'ana an gabatar da fito da wannan hadisi bi khulasatil hukmi alai ta hanyar dunkulallen hukunci a kansa min sihhatin da inganci aw husnin ko kyau aw da'afin ko rauni hasban nuquli wato hasbin nuqul an ahli al-ilm gwargwadon yadda malamai ma'abuta ilimi suka cirato shi suka ruwaito shi bil hadith wato ma'awa wato hasban nuquli an ahli ilmi bil hadith gwargwadon yadda malaman masanan ilimin hadisi suka ciro shi ko suka ruwaito shi da haka kan in an samu yana cikin sahihain kaga ba ka da matsala in ba cikin sahihain to in yana cikin wa'ancan sunan din yana kawo su in ba sa ciki kuma ko musallafa to kuma yakan kawo hadisin kuma ya fata abinda malamai suka faɗa akan hadisin na inganci ko rashin inganci wannan yana daga cikin abin da malam yayi a cikin wannan aiki nasa ka ta bare na yin sharhi ga wannan littafi mai albarka hadi ashara mas'ala ko kuma an yi wato abu na goma sha ɗaya إيراد بعض المباحث في النوازل الفقهية المعاصرة malam ya yi kokari wajen kawo wasu wato bincike-bincike da ya yi game da matsaloli sababbi na zamani da suke sauka ko suke faruwa wanda suka danganci fikiru fi amarki da haikan yi kokari ya kawo su a wuraren su almunasiba wanda suka dace matsalolin da kira littattafan magabata ba za a ga matsalar kuru-kuru ba saboda abu ne wanda yake sabo ya faru a wannan zamani ko kuma zamani ba mai dadewa ba to wace fatawa malamai suka yi wani hukunci suka yi wannan abin to malam yayi kokarin kawo irin wannan a cikin wannan aiki nasa wa zalika mithl hukm al-istinja'i bil mandi bil manadil warqiyya misalin haka shine kamar hukuncin yin tsarki da tishu tishu wato toilet paper kenan ko shine al wato al manadil warqiyya wato abin goge abin gogewa amma na takarda kaga shine kamar tishu din shine al-mindinul waraqiya tishu kenan to kaga littafan magabata can ba tishu an gane ko ko yanzu a da can zaka gana mutum ya tsanti da goni ko da kaza ko da dukkan wani abu mai tsaftacewa to amma ba a ambatan tishu to yanzu shin mutum zai iya yin bawani idan ya bawani sai ya dauki tishu ya goge wannan danshin bawanin kuma karfinsa yayi in ba ruwa to mala ya kawo irin wannan matsalolin a gurin da ya dace da kuma fatawar da malamai suka bayar akan haka wa hukumin tayammum da kuma hukuncin yin taimama alal wato alal ceramic wa akan marbles marbles an gane ya marble ko to akan shine ceramic ina hukuncin yin taimama a kansa tunda an kawo ƙasa an kawo dutse an kawo kaza an kawo kaza to kaga yanzu kuma mun samu akwai marbles ina hukuncin yin taimama akan marbles wal bilatul istina'i da kuma tiles an gane ko wato tayar da kuma ainihin wato marbles ina hukuncin mutum zai iya shafa marbles da ake sawa a jikin wato bangon gida ko a ƙasa zai iya shafa shi ya taimama haka mutum zai iya shafa tayar an gane tayar shi ma ya taimama da shi ko kuma ba zai yi ba wata ainihin hukumin asli da ce da kuma tataccen hukunci game da taki shine al'asmida taki wal adoya da wasu magunguna wal cremat da wasu mayuka wanda suke cream cream haka abubuwa wanda suke cream allati asluha wanda za ga asalin su minan najasati daga najasa ne lakin na hatta halat sai dai ta canza in ka kalle shi ba za ka ga najasa kuru-kuru ba ta canza saboda an hada da wasu sinadarai ta canza ta zala an haka sa'isun najasa har dukkan wani abu na keɓance keɓancen najasa za a gan shi ya kawo babu shi in ka duba taki ba za a ga kashi ko kuma bayan gari kuru-kuru ba kamar yadda wasu magungunan ba za a ga najasa kuru-kuru ba kamar abin kitsan alade ko wani abu mai kama da haka kamar cream wasu mayamayan ko wasu abubuwa na cream su ma ba za a ga ainihin najasa ba an riga an sarrafe ta a wanda asalin najasa ne amma an canza ta ta koma wani abu daban to shi ma ina hukuncin irin waɗannan abubuwa din za a iya amfani da su ko ba za a yi amfani da su ba wa zalika inda qaulul musannif malam ya kawo irin wannan tattaunawar irin wato sababbin matsaloli irin na mu'asirai na zamani a ya kawo a daidai faɗin mawallafin littafin iziya rahimahullah da yake cewa ramadun najasi wa dukhanuhu najis inda abul hassan ashabili ya kawo wata matsala a cikin iziya yake cewa ramadun najasi tunkan najasa wa dukhanuhu najisun to hayakin ta ma najasa na fata an gane wa kadhalika hukumul wudu'i fi sumburi al-mawjud fil hammam haka ina hukuncin yin alwala da famfo wanda ake samu yanzu a cikin wurin wanka wanda a wancan lokacin babu sai dai rijiya ko karawa da yanzu an samu wani famfo wanda za a ga uwa ne kuma ne ina ne yana taruwa a wani guri a sa masa sinadarai a sa mai alimin da waye da a gyara shi kuma a dawo wa mutane shi su sha su alwala su ibada da sauran ayyuka ne da kullum to ina hukuncin yin alwala da ruwan famfo shine as-sumbur famfo kenan al-mawjud fil hammam wanda zaka je ka tarar da shi a cikin banɗaki wa dalika inda qaulihi shi ma malam ya kawo wannan mas'ala a inda mai iziya ya kawo yi magana fi zikir fada'ilul wudu'i a game da falalar alwala an yi tawadda fi makalin dahirin shine mutum ya alwala a guri mai tsarki to yanzu za ga ban dakunan mu a gyare ga tayas ga kaza kuma ga famfo kuma an ce kai alwala a guri mai tsarki shin a wancan lokacin ban dakunan ba shi da tsarkin da za a ce a alwala a ciki to amma yanzu ban dakuna irin na zamani a gyaren ruwaye-ruwaye wani ma sai ga kamar ka zauna ka kamar ɗakin cin abinci ba ma wurin biyan bukata ba to shi za ka iya alwala a ciki ko shi ma dai baya cikin gurare masu tsarki sai ka fito wani waje to shi ma duk malam ya kawo mana wannan da kuma maganganun malamai akan haka wa min ha daga cikin matsaloli sababbi wanda malam ya kawo a cikin wannan littafi kuma ya tattauna su a gurin da ya dace shine bayanin hukumin iktifa bil adani bi wasitatin liziya wato shine hukuncin wadatuwa da kiran sallah ta hanyar rediyo aw alati tasjil ko kuma recording machine ko radio ko tv ko waya duk suna cikin ainihin alati tasjil ko mp ko duka wani abu da ake yin recording da shi ya shiga cikin alati tasjil to shin mutum zai iya wadatuwa ba sai ya ji ladan ladan na zahiri ga shi kuru-kuru kana jiyo shi ko kana kallon sai na kiran sallah lokacin sallah yana yi yanzu akwai app application kawai in ka saita shi da lokacin sallar isha'i ko za ka ji kiran sallah in lokacin sallar asubahin za ka ji kiran sallah to shin mutum zai iya wadatuwa da wannan kiran sallar ko ba zai iya wadatuwa da shi ba kuma idan ne wannan kiran sallar na cikin rediyo ko na cikin application ko waya ko wani abu mai kama da haka yana yi za ka iya bin sa ko ba za ka iya bin sa ba ko bai da hukuncin kiran sallah wa hukumin ijabatul mu'addin an tariqil izya da kuma hukuncin amsa wa mai kiran sallah amma fa na cikin rediyo ta hanyar rediyo wa hukumin i'tidadi bidalaki in kana an tariki wasa'il al-ittisal al-hadithiyya haka ina hukuncin lissafa sakin da aka yi shi ta hanyar kafofin sadarwa na zamani ko ta hanyar whatsapp mutum ya rubuta saki ya aika wa matarsa ko ta hanyar ainihin wato a twitter ko dukkan wasu wasa'il littisal alhadithiyya ina hukuncin mutum ba takarda manuwali ya dauka ya rubuta ya ce ya saki matarsa ba a'a ko kiran ta a wata wayar tangarahu an gane ko ko kuma a rubutawa yayi a text message ko kuma a abin da ya shafi a whatsapp da sauransu sai ya tura shin za a lissafa wannan a matsayin saki ma'a kasar filaktira fi hadin da yawan karerai da ke cikin wannan wasafin littisal dan mutum za a iya turawa ya ce ba shi ya tura ba ko wani abu mai kama da haka to shin za a iya lissafin a za a iya lissafa saki da aka yi ta waɗannan hanyoyin kaga shi ma mas'ala ce wadda take al-mu'asira wa tarki tawafi fi waqti ziham da kuma barin yin tawafi lokacin cunkoso illa tawafal wajib in ba tawafi na wajibi ba takhfifan dan sassautawa wa taysiran da rangwantawa wa raf'an lil haraj da kuma daukewa mutane wa alhanu wal mashaqqati da tsanani to duk waɗannan malam ya tattauna su a gurin da ya dace wa zalika inda qawlihi wannan kuma malam ya tattauna wannan mas'ala ta tawafi a wajen faɗin imam abul hasan ash-shazili a cikin littafin idiya a babin aikin hajji da yake cewa wani kufiril garibu min at-tawaf ba ko ya yawaita yin tawafi fa innahu afdalu fi haqqihi domin yin yawaita tawafi shi yafi falala a haƙƙin wanda ba dan garin makka ba ba ko ne shi min ruku'i sama da yawaita nafilfili da ka yawaita nafilfili in ka je maka aikin hajji ko umara to gara ka yawaita tawafi saboda shi tawafi in ba a can ba ba a inda ake yin tawafi ita kwa nafila ko ina kana iya yin ta wa min ha daga cikin matsalolin da malam ya tattauna waɗanda suke kamar sababbi ne wato fi masail bai a cikin matsaloli da suka danganci ciniki siye da siyarwa bai'i ba'adin najasat ina hukuncin cinikin wato wasu najasosi akwai wasu abubuwa najasa ne ana iya cinikin su ko min mata da ulhajatu ila isti'malihi daga irin abubuwa waɗanda suke najasa ne amma akwai tsananin bukata da ta kirawo zuwa ga yin amfani da su fil asr al hadir a wannan zamanin namu kazzabun kamar bola sai ga ana sai da bola to kaga bola ai najasa ne tarkacen bola ai kaga najasa ce to shin ana iya sayarwa kawai wani ya zo ya killace wani kuɗi saboda yanzu ana sarrafa ta a yi taki a yi kaza a yi kaza to shin ana iya yin cinikin bola wada adira da bayan gari li tasmidin nabat saboda wato a yi taki don a dinga haɓaka amfanin gona tsirrai a dinga zuba wa tsirrai don su zamto sun haɓaka wa juludul maitati da kuma fatar mushe wa izamiha da ƙasusuwan mushe fi sina'at a cikin wasu sana'o'i da ake sarrafa su a kai kamfani a sarrafa fatan najasa ko wani kashi na najasa ko wani abu na fatar mushe fatar mushe ko kashin mushe ko wani abu mai kama da haka sai a sarrafa shi a san'anta shi ko a yi sabulu ko a yi ainihin wato a man shafawa ko wani abu mai kama da haka to ina hukuncin sayar da irin waɗannan abubuwa din wa mithli yake cewa wa mithlahu wa mithluhu sina'atu sabun bizait haka ma misali wato a sina'atu sabun wato sana'ar sabulu wa mithluhu sina'atu sabun bizait a wa mithluhu sina'atu sabun bizait almutanajjis misalin irin wancan hukunci shine kamar sana'anta sabulu ma'ana yin sabulu min zaitin mutanajjis da mai wanda yake cakuɗe da najasa aw ja'alihi wa qudan lil masabi ko kuma sanya wannan man da yake cakuɗe da najasa sai ya zanto an hada shi ya zama makamashin fitila wa zalika inda qawlihi mala ya kawo wannan mas'ala daidai wajen faɗin abul hasan ash-shadili da yake cewa fala yajuzu bai'u najisin cinikin najasa bai halatta kal adirati kamar bayan gari cinikin najasa bai halatta ainihin wato kamar bayan gari to yanzu kuka kalli wannan gashi nan abul hasan ashadili ya ce bai halatta cinikin najasa kamar bayan gari to sannan kuma gashi bai yanzu bayan gari ya zama ainihin wato abin sarrafa shi ya zama taki da sauransu bola ita ma ta zama kuɗi ana sarrafa ta a yi taki an ce wasu wuraren ma har makamashi ana yi da ita ta ba da wuta, wuta kamar irin ta nefa ko wani abu mai kama da haka to yanzu kaga wannan ta zama kuɗi yana halatta a yi cinikinta ko baya halatta to shi ma malam ya tattauna wannan mas'ala a daidai wannan gaba ta bala ya juzu bai ko najisin kal abira wa minha hukumul awraqin naqdiyya haka ma daga cikin mas'alolin da malam ya tattauna shine mas'alolin takaddun kuɗi takaddun kuɗi al banknot an gane ko shine wato bracket ce al banknot takaddu irin na kuɗi wal fawaidil bankiyya da kuma riba da ake samu ko interest irin na banki wa bai zalika da wani haka minan nawazil mu'asira daga cikin sababbin abubuwa da suke faruwa yanzu a wannan zamani wa hiya kathiratun suna da yawa to malam yayi kokari wajen shigo da irin wayannan abubuwan a cikin sharhin da yawa wannan littafi na iziya Allah ya saka masa da alkhairi tsani ashara abu na sha uku zikiru mahasinil islam malam yayi kokarin ambaton kyawawan wato manufofi na addinin musulunci wa hikamihi da hikimomin shari'ar musulunci fi ba'd tashri'at a cikin wasu abubuwa da shari'a ta shar'anta su allati ya kata bil maqam bayan zalika wanda matsayin yana hukunta yin bayanin haka kamata jiduhu kamar yadda zaka samu hakan fi awail abwabis sala a cikin farko farkon babukan sallah wasu siyam da azumi wa zakati da zakawal haji da haji والنكاح da aure والطلاق da saki وتحليل البيع da kuma halaccin ciniki wa tahlilin riba da kuma haramcin riba wa gairi zalika wa gairi hada wani haka wa tajidu min kadhalika kana iya samu har wa yau fi mabahati na qabin wudu a inda malam ya tattauna game da mas'alar abubuwan da ke warware alwala bi akli lahamin ibn ko kuma na qabin wudu mas'alar warware warwarewar alwala بأكل لحم الإبل دتشن نام الراقمي فقد ثبت من الإعجاز العلمي في ذلك ما يدعو إلى معرفة عظمة النبي عظمة نبينا نبينا عليه الصلاة والسلام أتكلم wato mu'jiza irin ta ilimi ta tabbata fi zalika a cikin wannan hukunci na sake alwala in an ci naman raƙumi zalika wato a ita cewa faqad thabata min al-i'jazi al'ilmi fi zalika lalle akwai abin da yake na mu'jiza irin ta ilimi da ya tabbata a cikin haka bayan da u ila ma'rifati azamati nabiyina alaihi salatu wassalam wanda wannan ya jawo ƙara sanin girman annabin mu alaihi salatu wassalam wa kadhalika da ijaz tashri'i haka wato mu'jiza da ke tattare da shar'anta wasu abubuwa ko at-tashri'i shar'antawa bi nahyihi game da hannun da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi anil bauri game da wato yin fitsari fil ma'in rakid a ruwan da baya gudu wa ma fi wa ma fi hada nahi tattare da abin da ke cikin wannan hali min al hifadi na kiyayewa alal bi'ati kiyaye environment shine bi'a kiyaye wato environment wuri min at talawuti daga gurbata وما يحدثه مخالفة wato مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم da kuma irin abin da sabawa annabi sallallahu alaihi wasallam yake haifarwa ainihin wato fiye a cikin haka minin wato minin tishari al'aubati na ainihin wato yaduwar annoba wal amradul faqatila da kuma cututtuka masu kisan kai misal kolar wato misal kolara kamar kwalara wal bilharsiya da ko bilhaziya wannan duk kaga in ana yin bawali a cikin ruwan da yake kamar kudubi baya gudu to lalle akwai yiwuwar barkewar kwalara irin su a barkewar annoba irin su kwalara da kuma abin da ya shafi bilhaziya wato bilhaziya shine kamar ina ganin tsargiya ko yawa tsargiya wato fitsarin jini wa typhoid da kuma typhoid wa gairiha da wani haka na fata an gane to kaga duk waɗannan abubuwa ne waɗanda wasu abubuwan ka koma za ga akwai mu'jiza kwarai da gaske cikin wasu abubuwan da Annabi ya umarni da su ko kuma cikin wasu abubuwa da ya hana kamar hanawa da yi na aibawani a cikin ruwan da baya gudu dan abin da ke tattare da haka na yaduwar kwalara da cututtuka masu kisa kamar wanda aka ambata wa ma fi amrihi sallallahu alaihi wasallam da kuma abin da ke cikin umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam bi taqdiyatil awani na rufe kwanika a rufe ko tulas a rufe kofin kunu ko kofin ruwa a rufe kwanika min al-ihtirazi min al-jarafin saboda kiyayewa da rigakafi daga aljarafil wato ƙwayoyin cuta kamar jams shine jarafil alfattaka waɗanda suke kisa allati yanziru allahu wanda Allah ta'ala ke saukarwa bi kadarihi da kaddarawarsa fi awqatin la na'lamu a wasu lokutan da mu ba sani ba shi yasa sai annabi sallallahu alaihi wasallam cikin kowace yace a dinga rubuta kwarika dare yayi a rufe kwano a kife na kifewa wanda yake da mafi a sa mafi a rufe wa mithlu wan nahl misali irin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wanda a cikin sa akwai mu'jiza ta nuna girman annabi sallallahu alaihi wasallam shine annahi an shurbi qariban hana shan ruwa ko wani haka a tsaye makafatu huquqi darar bihi saboda tsoron faruwar cuta ga wanda ya sha din fa inna shurba qarima domin sha a tsaye amkana wato tsafa inda shurba fa'idan domin sha a zaune ba a tsaye ba amkana ya fi ba da dama ka sha cikin nutsuwa kuma ruwan ya shiga inda ake so wa a ba'ada min sharqi kuma ya fi nesanta mutum daga kwarewa da wahala mutum yana shan ruwa a zaune ya kware fiye da in a tsaye ne an gane ko wa husulul wazi'i fil kabali da kuma samuwar ciwo a hantar mutum awul halqi ko a makogoron mutum wa kullu zalika duk waɗannan qad la ya'malu minhu man shariba qa'iman duk mai shan ruwa tsaye to ana ji masa tsoro ba a da aminci zai iya kamuwa da ɗaya daga cikin waɗannan cututtuka wa kadhalika nahyu haka hannun da annabi yayi sallallahu alaihi wasallam an tanaffusi game da yin numfarfashi wal nafhi da busa fi da'ami a cikin abinci wa sharabi da abin sha min qayati min al-ashiya'i ad-darra sabida rigakafi daga abubuwa masu cutarwa wal mu'udiya su ma ne masu cutarwa da allati qad takhruju min al-insan wanda za su iya fita daga bakin mutum ko hancinsa fi afla'i tadaffus a daidai lokacin da yake numfar fashin nan wannan ko busa ne wa minha daga ciki bayanin hikmatu mashru'iyyati tahmid a cikin mun za mu gane hikimar da ke cikin shar'anta wa mutane a tahmini su ce alhamdulillah in sun yi atishawa والتشميس da kuma gaida mutum inda alƙuda zub idan ya yi atishawa wa fawaidihi diniya da fa'idar haka a addinance wa sihriya da kuma fa'idar haka a lafiyance wa gairi zalika kafirin da wannan haka suna nan da yawa mimma yadullu ala kamal shari'atul islam wanda ke nuna cikar wannan shari'a ta musulunci wani ayata da yadda shari'ar musulunci ke ba da kulawa limasalihin ibad da abin da ya shafi masalahar bayi falillahi alhamdu mun gode wa Allah salisa ashar abu na goma sha uku daga cikin abubuwan da malam yayi kokarin wato yi a cikin wannan aiki nasa walamma kana min ajmal ma fi hadal kitab yayin da ya kasance yana daga cikin mafi wato min ajmal ma fi hadal kitab wa anfa'ihi yana daga cikin abu mafi kyawu da ya zo a cikin wannan littafi mafi amfani albabul ladhi aqadahu al-musannif wani babi da abul hasan ashadiri ya wato ya kulla rahimahullah fi akhirihi a ƙarshen littafin sa ziya fi bayani jumalin cikin bayanin wasu jumloli wasu dunkulallun bayanai min fara'id da suka kunshi farillai wa sunan da sunnoni wal adabi da ladubba wa qad dammanahu majmal aqaid ahli sunnati wal jamaa wanda dunkulallen bayani wato na aqidar ahlus sunna wal jama'a wannan babu ya kunshe shi wa akhlaqihim da halayen ahlus sunna da dabi'unsu wa adabihim da ladubban su faqad utifa kullu jumlatin jumlahi bima tayassara hakika malamin ya kawata ya kuma kewaye kowace jumla bima tayassara da abin da ya sawwaka bin nususul kitabi wa sunna na nassosin alqur'ani da sunna allati tubarrihu alaiha allati tubarhilu alaiha wanda za su ƙara fito maka da dalili da hujja a kansu wa taziduha wuduhan su kuma ƙara fito maka da su ƙarara ma'ana kali a kawai ahlul ilmi tare da cirato maganganun malamai ma'abota ilimi fi sharhi zalika wajen yin sharhin wannan ainihin wato wato jumloli din wa bil akhir a ƙarshe atamanna min al qari ina wato buri daga mai karanta wannan littafin da'awatan salihatan ina buri da fatan addu'a kyakkyawa ga wanda ya karanta wannan littafi li awwal man aqra'ani hadha alkitab ba wai ni za ka yi addu'ar ba ina roƙonka ka yi addu'a ga farkon wanda ya karantar da ni wannan littafin in ji ainihin doktor ko professor Muhammad Mansur Sakwata da Zawula yace yana roƙo yana sa rai yana fata daga wanda zai karanta wannan littafi ya yi addu'a ta musamman nagartacciya ga farkon malamin da shi ya karantar da shi wannan littafin na iziya fi sigari ya ce lokacin ina yaro qara'atu alai na karanta wannan littafin a gaban malamina baina amai tsakanin shekara ta alif dubu ɗaya da ɗari hudu da ɗaya hijiriya wadda ta yi daidai da shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da biyu shekara nawa kenan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da biyu yanzu muna shekara ta dubu ɗaya da dubu biyu kai da ɗari dubu biyu da ashirin da hudu shekara arba'in da nawa kenan na'am shekara arba'in da kamar shida ne ko da biyar arba'in da ko shida ko da biyar da ina ganin nisa ba wa allamani ne harfan harfan wannan malamin da shi ne ya karantar da ni wannan littafi na iziya harafi harafi wa ragabani fi hizbi kuma ya kwadaitar da ni akan in haddace wannan littafi wani inayati bihi kuma in ba da kulawa game da wannan littafin waye wannan malamin da malamin yake cewa ka sa shi a cikin addu'a wa huwa al-marhum al-shaykh abubakar bakane makera an gane ko yawa a shaykh dai wannan bakare din sai da zama kwamfi wajen karanta ta ɗazin nan na ɗan yi masa boys na ce da allah ne gurin ya zan karanta shi ina so karin karanta shi zama da kuskure to shi ne sai ya sake yawan boys ya gaya mun cewa har da ɗan wani ƙari ma yi mun ɗazin yake cewa har da ibrahim ma ina ganin a ciki mala abubakar Asada. Na samu ƙari ba. Mala Abubakar Ibrahim makera Asada. Shi ne farkon wanda ya karantar da Profesor Mansur Sokoto wannan littafi na iziya lokacin yana karami kimanin wajen shekara arba'in da wani abu da suka wuce kuma ya karantar da shi arba'in da hudu shekara arba'in da hudu shekara arba'in da hudu ya karantar da shi harafi harafi kuma ya kwadaitar da shi akan ya haddace wannan littafi ya kuma ba shi kulawa Allah na ɗaukakin sarki ya ji kansa da rahama Allah ta'ala ya bi wa waladansa Allah ya sa dukkan abin da mu ma muke karanta ya sanya masa a cikin mizani domin ya zama malamin malamin mu kenan ko eh Allah ya saka da alkhairi Allah ya girma malarin sai ya ba shi aljanna bayan wankiya wa qad tuwfiya wannan malami ya rasu fi Sokoto a garin Sokoto ba da maradin a mabat bayan wata rashin lafiya mabat fi tasa ila rabi'il akhir wanda ta shuɗe cikin wato tara da watan rabi'il awwal am shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da ɗaya rahimahullahu rahmatan wasi'a yace Allah ya masa rahama rahama min yalwa wa askanahu fasiha jannatihi kuma yana muna roƙon Allah ya zaunar da shi a faffadar aljannarsa wa jama'ana wa iyyahu ya hada mu da shi fi mustaqar rahmatihi a matabbatar rahamarsa ma'an nabiyyi da tare da annabawa والصديقين بالصديقين والشهداء بالشهيدين والصالحين بنبرتتم باي wa hasuna ula'ika rafiqa madanna da waɗannan abokai wannan shine malamin da ya karatar da a ainihin wato malam da tabansun sokoto wannan littafi ina fata gani wani kuma na karanta shi gaskiya a wajen malamai ma daban-daban na karanta shi wajen malam malam muhammad inuwa allah ya ji kansa da rahama na karanta shi wajen malam muhammad ɗalibi allah ya ji kansa da rahama allah na karanta shi wajen malam sani allah ya ji kansa da rahama wannan zan iya tuna su da wuri da allah maɗaukakin sarki ya karɓi rayuwarsu allah ta'ala ya sa ya ba su aljanna maɗaukakiya وقد كانت الوالدة بركة الأرض ما هي فيها تتاكا يكتشوا وقد كانت الوالدة حقيقة ما هي فيها تتاكا سلتي زادها الله صحة وإيمانا ni fa kasa da goma wa qad kanat alwalida yace hakika mahaifiyata zada Allah sihhatan wa imanan yace Allah ya ƙara mata lafiya da imani hiya allati shajja'atni ita ce wadda ta karfafa gwiwata ala qira'atil kitab akan karanta littafin inda mu a wajen shi wannan malam Abubakar Ibrahim Bakare Makera Asada fa kuntu asra'u alai na kasance ina karanta wannan littafi a wajensa thumma a'udu ilaiha sannan in na dawo wajenta fa'uƙuri'uha sai in karanta mata littafin wato tuhifari bi hadaya takan faranta min ta bani kyauta a haliha ilaihi ta ce in ɗauka in kai masa min ajali zalika saboda karantar da ni da yake wannan shine kusan abin da yanzu muka rasa na koyar da yaran mu irin wannan alkhairin ɗanka ka dinga bashi alheri ya dinga kai wa malaminsa ta ce duk lokacin da sai mun haka wato duk lokacin da na zo na dawo karatun na karanta kaga da alama ita ma malama ce Allah ya saka mata da alkhairi ta karanta je karanta ya ji ta yayi daidai sai ta karfafa gwiwarsa sai ta ba shi kyauta ta ce ni je kai wa malam wa qad a'adattu qira'atahu yace na sake maimaita karanta wannan littafi ala kullin akan kowanne daga waɗannan da zan lissafa min fadilati shaykh daga fadilatu Sheikh Aliyu Muhammad wato gadan kanawa to ban tambaye shi wannan ba shi ma Allah ya sa mun karanta dai gidan to gidan kanawa ko zai fi kyau gaskiya haka gidan kanawa shi ma zan tambaya da yin akwai kuskure maka sai mu gyara ya ce ya karanta wannan littafi na iziya har wa yau a wajen malaminsa Sheikh Ali Muhammad Gidan Kanawa da wa fadilatu Sheikh da kuma fadilatu Sheikh Muhammad Isa Talatan Mafara da kuma fadilatu Sheikh Adam Muhammad Mai Taba tawallan bawa amrahu yace dukkaninsu Allah ya jibinci al'amarin su وجزاهم الله عني خير الجزاء Allah ya saka musu game da abin da suka yi min mafi alkhairin sakamako kamar tafattu aidan kamar yadda na fa'idan ta hawa yau fi fahimi ba'du masailihi wajen fahimtar wasu matsaloli da ke cikin wannan littafi min al-marhum ash-shaykh malam abdu na malam sa'i wato ya sake fahimtar wasu matsaloli a cikin wannan littafi a wajen wani cikin malamansa a sheikh malam abdu na malam sa'i a koma lamba ta uku yace lam aqil lam taqil wa zani satila yace zama na da shi bai dan yi tsawon ba shi wannan malam wala qara'tu indahu kitaban bi kamilihi kuma ban karanta wani littafi wato daga farkon sa har karshe a gaban sa ba walakin sai dai cewa ne kuntu wato ashabu sadiqi ina raka aboki na ne ma'ana yana kamar malamin abokin sa ne sai su tafi tare abokin na su shine sayyidi alhaji sayyidi li majalisi li majalisi yace raka raka shi wannan mu a majalisin wannan malamin ainihin wato wa azta bi bidalika jiddan kuma ina murna da farin ciki da haka kwarai da gaske fa innahu alimun naharir fa innahu alimun naharirun yace domin malami ne naharirun ya ka ce lahayirin za ka iya cewa fafirin shadiƙun akinun malami yana ɗaukan kalmar lahayirin ma'ana malami ne mai hangen nesa malami ne mai hazaƙa mai hankali walakin lam ya dalika sai dai hakan bai ɗau lokaci mai tsawo ba hatta kadan mahu har Allah ya hukunta bintikali tashi na ila ainihin wato talatan mafara zuwa garin talatan mafara a shekara ta 1406 a sun matuwafiya huwa ba da zalika to kuma shi ma daga baya Allah maɗaukakin sarki ya masa rasuwa والمرحوم الشيخ محمد البشير بن يوسف المفري yace kuma akwai shi ma Allah ji kansa da rahama a Sheikh Muhammad Bashir ibn Yusuf al-Mafari yace shi ma wannan malami tuwafiya ya rasu ne fi hadisati da'iratil hujjaj fi gurratil wato muharram wato wannan malami ya rasu a hatsarin jirgin sama da aka yi a alif dubu ɗaya da ɗari hudu da goma sha biyu ma'aman tofiya a nan ya rasu tare da waɗanda suka rasu nas'alullah an ya taqabbala hum shuhada yace muna roƙon Allah ya karɓe su a matsayin shahidai da duk wannan malam yayi karatu wannan littafi na iziya a hannunsu tadammarakum Allah bi wasi rahmatihi Allah madaukakin sarki ya lillibe su da yalwatacciyar rahamarsa wa hadha min babi dhikrin fadl li ahlihi wannan yana cikin babun ambatan falala ga masu falala wayannan duk tun da malamansa ne suna da falala bai kamata ya shiru a kansu ba wa hadi hurufi saddaratha anamili wa man ma amma saddarathu bi ghatili wa inni la arju an anala thawabaha بعاجل دنياي وبخرا بآجلي كذلك أرجو أن ينال ثوابها ضياء عيون والدي الأفاضل malam ya rufe da wasu baitoci yake cewa wa hadi hurufi wannan littafi da gani wato rubutu na ne saddarat ha anamili waɗannan ƴan yatsun da wani suka rubuta wa wallahu amma saddarat hu bi ghafil Allah bai zama marabkani ba game da abin da ƴan yatsun nan ko hannun nan da ya rubuta in alheri ne Allah ya sani wa inni la arju ni ina fata an anana tawabaha in samu sakamakon wannan aiki bi ajil duniyaya a magaggauciyar duniyar nan ta tun ana in fara samun sakamako wa zukurar kuma yana so ya zama mun ajiya bi ajili a lahira kazalika arzu kamar haka kuma ina fata an yanana tawabaha biya wa uyomi farin cikin idanuna su ma su dace su samu ladan wannan littafi dawa suwaye hasken idanuna walidayyan afadili yace iyayena mafiya falala rabbana ghafir lana ya Allah ka gafarta mana wal walidina da iyayenmu wal muallimina ka gafarta wa malamanmu wa liman sabaqana bil iman da waɗanda suka rigaye mu imani wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin ya Allah ka shigar da mu da rahaman nan taka cikin bayinka na gari وصلى الله وسلم وبارك وبارك وانعم على عبده ورسوله محمد يا الله تقال صلاتي وسلم ده البركه ده نعمه ده wannan bawa na ka kuma manzanka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Abu Ramla shine sunan alkunyar bada Abu Ramla Muhammad al-Mansur Ibrahim fi madinati Autashi bi wilayati wato ido janubi Najeriya wato hukuma namba daya daya kunna malam ce mun kasance fil madinati muslima a garin nan babban birnin nan na musulunci منذ أسبوعين سواء ساتي بيو في رهاب مسابقة القرآن الكريم الوطنية سواء فرفاجيا إن أتى جبات المسابقة القرآن وتتكسى التي افتتحته wanda Allah tubtutihat wanda aka buɗe wannan musabaka sha bakwai ga watan Muharram shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai da talatin da shida ya fitutimat kuma aka gama ta fi hadal yawan a wannan rana ko kuma wata tanto wato na kuma gama fi hadal yawan a cikin wannan yini ko wannan rana bihamdillahi wa tawfiqihi wato da godiya ga Allah da kuma muwafaqarsa sun matamman muraja'atul kitab ma'ana lokacin da ya karasa littafin wannan littafin yake lokacin da ya karasa wannan rubutu yake faɗa mana sannan muraja'a da yayi wa littafin bayan ya gama shi shi ma ya samu damar yin muraja'a littafin fi munasabatin mithliha a wasu occasion occasion wato wasu munasabobi irin wancan da ya samu na tafiya wa zalika fi madinati lafiya wannan kuma ya samu yin muraji'a wannan littafi a cikin garin lafiya asimatu wilayati nasarawa wato capital na ainihin state wato garin nasarawa ibtida'an min gurrati safar na fara wannan muraji'a ne a farko farkon watan safar shekara 1437 wa fi madinati ilori yace kuma haka a cikin garin ilori a asimatu wilayati kwara wato a cikin asima ma'ana capital ɗin garin kwara ibtida'an biyan wanda na fara shi ma daga tara ga watan jumadal akhira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai ma'ana da a tafiye tafiye ya samu kammala littafin kuma ya samu yin muraji'ar littafin an gane ko yawa shi ne ke gaya mana nan ya gama littafin a wannan lokacin ishirin da hudu ga watan al-muharram shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida wanda ya daidai wato hijiriya wanda ya daidai da ainihin wato sha bakwai ga watan yunayir wato a alif dubu biyu da sha biyar miladiya insha Allah sai mu tabbatar da wato mujiza min musalli abinda mu karanta in zama ne da Allah ta'ala ya mu lada kuskure da bakwai ko tuntuɓar hanci a ramar da sarki da hauta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك